cewa Allah ya daidaita to shi kuma wajibi bayan baka sani ba wani ne kai imani da cewa ya daidaita me dalili saboda shi ne ya faɗa haka cewa ya daidaita da faɗin nasa kadai ya bautar da kai akan kai imani da wannan faɗin nasa kai da cewa ya daidaita ko da ka sani da ya daidaita ko baka sani ya ce wasu alu anhu bid'a da kana tambaya ko akan ya daidaita shi kansa wannan bid'a ce shigowa da wani abu ne a cikin addini dalili kuwa ba a samu magabata suna irin wannan tambayoyi a cikin babin aqida kuma amara bi an yukhraj al mubtadi min min majlisi sannan sai ma malik ya umarni ce wannan mutumi a fitar da shi daga majalisi na saboda ya zo ne dan ya rikita wa almajirai na ukun su kawo musu rubu a cikin tunanin sai ma malik ya sa aka fitar da shi daga wannan malama daya a kore shi to da duk inda mai wata mummuna kida yi waje ka ba shi dama a waje da zai gurfata wa mutanen wajen aƙidar mafi karanci shi ne samu su shakka mafi karanci ya samu su shakka abin da mutane suka yarda da su sai sun fito ai kuma abin da mutum ne faɗa da gaske ne abin da shi sa a mafi yawancin lokaci irin abin da ake kira munazara ko muƙabala ba tafiyar tasiri ba tafiyar tasiri a wani mutane game da ba saboda abinda mutane ba san shi ba kwata-kwata za a zo a samu shirka a kansa wanda zai zo ya kawo abubuwan da kai da ba ka da zarfi ilimi in ka ji sai ka ɗauka kamar akwai gaskiya a ɓangaren su wanda ba shi kuma ce kawai ya kawo ne ya buɗa maka tunani to shi sa ake kokari a gaya mutane abin da ke shi ne da daidai wanda duk wani mutane ke ɗauka duk abin da yake shi ne ko sai a bashi idan mutum ya karatu sosai da kansa zai karanto ya gani kuma gane yadda zai ba da amsa idan amsa da kuma bayan Allah mutum sarki ya samu dace. ما مالك يقوم يجي أبدا تشيد إذا مجلس sai malik cewa ma kala wani imamu malik wannan abin da imamu malik ya faɗa bil istiwa'i a cikin daidaiton Allah madaukakin sarki akan alharshen sa yajri bi sa'il sifatillahi azza wa jalla akan sa ne zaka gudanar ga dukkanin sauran abin da ya zo na siffofin Allah madaukakin sarki duk wata siffa da ta zo gudanar da ita akan wannan ka'ida ta imamu malik al-istiwa ma'lum wal kayf wal wal iman bihi wajib musulman da alfiya idan ma wata siffa aka kawo ba istiwaj ba bal kamar alyadu alyadu ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib musulman da alfiya wata siffa da ta zo ka dora ta akan wannan ayat imam malik insha Allah ta'ala ka tsira wannan shine aqida ta magabata tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam da ta gare shi har zuwa wanda suka zo bayan sa malik yace وهو قائدة عظيمة قائدة تلك من جرمة ينبغي التنبه لها والسير عليها وتيا كما تا أفتكو تبتا سنكما أتفأكت حتى نسلم بذلك من ضلال المعطلة وزيغ المشبهة حركة زيسا متى دقمتر المعطلة سنة مسؤول وعلى سنوبين سنبادها وزيغ المشبهة kuma karkacewa irin ta masu kamanta Allah madaukakin sarki da wasu daga cikin halittunsa can baka kore ba nan kuma baka siffanta ba da kai ka tabbatar da abin da ya tabbatar sannan baka siffanta shi da kowanne iri daga cikin halittunsa shi ke nan katsira wannan jawabi shi ne ta yi tun sacin da ya gabata malai ce sababu dalali man balla fi asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi dalili ko sababin bata daga cikin wanda suka bata a cikin sha'anin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sufofinsa ma'ana menene dalilin da yasa wasu suka fara karkacewa a kida da annabi sira da abinci tsara tabbata a gare shi zuwa ita wanda ita koyar da sahabbansa suka koyar da almajiransu me dalilin da yasa wasu wasu suka fara karkacewa da kai shi ne abin da zamu insha Allah wannan abin yana da muhimmanci kwarai da gaske قالت نشأ السلف الصالح من الصحابة والتابعين على الإيمان بأسماء الله وصفاته كما أسلفنا قالت السلف الصالح magabata na gari sun rayu a daga cikin sahabbai da tabi'ai a bisa imani da sunayen Allah da siffofinsa kama aslamna kamar yadda muka gabatar a yadda muka gabatar da shi a baya a haka suka yi imani da shi kuma aka suke gudanar da shi menene muka gabatar a baya zuwa ga hanyar mai bin hanyar magabata ta gari ina fata an fahimta ma'ana an kafa bishi da kyau za a gane cewa kalmar as-salafiyya ba wata kungiya ba ce ba wasu mutane bane suka haɗu suka ce bari mu kasa wa kanmu suna salafiyya wanda duk wanda ba so ba a salafi ba ina fata an fahimta duk mutumin da ya da ya tafi akan hanyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin da sabansa ko ka kira kanka as-salafi ko baka kira ba kai ma as-salafi ina fata an gane don haka ba wasu mutane bane ke da mu za a kira su wani as-salafi wani as-salafi a'a kowa ba a salafi ne in dai ka yadda ka tafi akan hanyar annabi sira da aminci sira da tabbata a gare shi da magabata na gari ya suke fahimta alqur'ani ya suke fahimta nassi na hadisan annabi sira da aminci sira da tabbata a gare shi kai ma ka yadda da wannan hanya ta su sai ka bi ka zama a salafi ina fata a gari shi yasa duk lokacin da muka ce ahli sunna wal jama'a dan uwa ba muna nufin wasu mutane bane na musamman ba kamar yadda suke tambaya cewa muka ce ahli sunna wal jama'a kamar ai abin da muke nufi ko duk wanda ba dan izara ba ahli sunna wal jama'a ba wanda ba abin wannan ba sunni ba abin da muke nufi ne muka ce ahli sunna wal jama'a shine dukkanin wani wanda yake kokarin bin tafarkin annabi tsira da abinci tsara da mutane da shi ko ka kira kanka dan izara ko ba kira kanka dan izara ba ahli sunna ne ke wal jama'a ina fata abin mutum da kyau dan da yawa wasu ne mana kuskure mu fita muka ce ahli sunna sai suke ai muna nufin duk wanda ba dan izara ba ya ci wannan kuskure ina fata mu fita dan kamar yadda muka sha faɗa cewa ita izala ai kungiya ce da aka kamata ko don taimakon addini kuma ta ayyuka masu yawa da suka kamata da yawa akwai wanda ahlus sunna ne ba sa cikin kungiyar izala da yawa ahlus sunna ne suna da awata sunna suna yaɗa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane amma ba sa kungiyar izala tare da cewa suna ciki ko ba sa ciki ne su wanda ba wanda ba su ba su fahimci abin ba idan suka tashi kira su ne su kira su da izala kuma ba sa ciki wasu kuma za ka sun kira sunan kansu yan izala amma kuma ba a suna ba ba haka bane wasu ce su yan izala ne amma ba a suna ba ne ne ne saboda suna hada ne da wani sashi daga cikin sunan annabi kira da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda su yan izala ne amma za ku ga suna yakar wasu daga cikin sunan annabi misali akwai wanda ba su yadda da wasu ce su yan izala ne suna nan da yawa wannan ba wannan ba ahlus sunna akwai wanda za ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga yadda ya sa wannan sa ba sai da wannan ba suna cewa su ɗan izala ne to da ba abin da nake so kai mu zuwa gare shi shine ahlus sunna shine wanda yake bin tafarkin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ya kira kansa ko bai kira kansa as-salafi ko salafiya shine wanda yake bin hanya ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da magabata na gari ko ya kira kansa ko bai kira kansa Allah subhanahu wataala ya samu dace malam yace sahabbai da tabi'ai daga cikin magabata na gari sun rayu sun tafi akan imani da sunayen Allah da siffofinsa kamar yadda muka gabatar hatta zaharat firqatul jahmiya har sai da firqa ta jahmiya suka bayyana ai jahmiya mun bayanin sace da gabata ko yawa waɗancan masu ban masu bin jam dan safwan shi ne malai ce nisbatu ila jam bin safwan wanda ita kirkar ko tawagar ko jama'ar ko kungiyar ana jingina ta ne zuwa ga mutum da ake ce masa jam dan safwan wanda wancan satin ne bayanin sa shine muassis din da kungiyar malai ce muassisu hadhihi kirka wanda shine ya fara assasa ya fara kirkiro wannan kungiya abdalla wacce take batacciya allazi akhadha فكرة نفي أسماء الله وصفاته عن الجعد بالإدراك wanda shi kuma jamu dan safwan ya samu wannan tunanin ne na kore sunayen Allah da siffofinsa daga wajen malaminsa mai suna jaru dan dan dirham wanda shi wancan bayan isa cin da bayani akan sako yawa shi jaru dan dirham shine wanda muka ce malamin jamu dan safwan shine koyar da shi akida muka ce amma shi ba a san shi ba wa aka sani jamu aka sani shi sa kaga sunan sa jahamu dan safwa ita kuma tafiya sunan ta mai jahaliya isbatu biyadi ana jinge da ita tafiyar gaba zuwa gare shi shi jaru dan dirham shine mutumin da ya fara a kawo wannan aqida cewa Allah madaukakin sarki ba shi da sunna ba shi da sukuki duk ya kore gaba gaba ɗaya kore shi ne mutum da shi ne mutum da ya fara wannan aqida shi sa akwai ɗaya daga cikin kalifofin ko gwamnoni na daular umawiya a sunan khalid bin abdullah a wata sallah babba ya sa aka kamo shi hau mambari zai wa mutane hudu ba irin ta sallar idi da ake bayan an gama sallar idi sai yake gaya musu cewa ya ku bayan Allah ku yanka abin yankan ku da Allah ya sani ku Allah ya karɓa muku ya ce ni yau wanda zan yi layya da shi shi ne jari da dirham ce shi da jari da dirham zai yi layya me yasa ya ce saboda ya rai cewa Allah bai yi annabi Ibrahim a matsayin khalili sannan kuma Allah bai yi zance da annabi Musa zance ba saboda haka saboda kan mafarki da sa aka dandabe shi ne saboda haka karshen jari da dirham gwamnan sa ne ya sa gwamnan sa ne ya yanka shi ya sa aka yanka shi saboda wancan kuma da ke yanka shi a daular a daular a nan aka shi saboda haka karshen sa kenan kamar yadda a ibn kathir ya kawo a cikin al-bidaya wal nihaya to shi wannan jari da dirham din a wajen sa shi wannan jari din sa kuma ne mai wannan kokora din shi kuma akhadha an abad bin sam'an shi kuma ya kure ta ne a wajen wani mutum da ake ce masa abad bin sam'an alladhi akhadha bi dawrihi an qawt al-yahud wanda shi kuma abad bin sam'an ya koyi wannan akida ne daga wani da yahudi mai suna baluta baluta yana da suna kasa a wajen sai koyi wannan a kokon akida domin yan uwa akida ce da asalin da daga ina ta samu asali to bari ku ji shi kaluta ma waye shi sai ma da yace ibni ukbi nabi ibn al-asim al-yahudi al-ma'ruf shi kuma kalutin nan dan gidan yar uwar nabi ibn al-asim ne al-yahudi wannan sanannen ne an kowa ya san shi ko shi nabi din nan ba shi ne wanda ya wa annabi zabi ina ji ajin musana ji sunan su bukhari da muslim shi ne wa annabi zabi kira da abin sunan da bata gare shi wa annabi sai asalin sihirin da yi shi yayi shi ne dan ya kashe annabi kira da abin sunan sihiri ne na kisan kai amma da Allah mutum sarki a ya so kare annabinsa sai ya kasance sihirin ya tsaya kawai a sihirin takhir sihirin da ake ce masa sihirin takhir shi ne sai annabi kira da abin sunan da bata gare shi ne kamar yayi abu ashe bai yi ba sai ga kamar bai yi abu ba a shi yayi amma sai ga gaba ɗaya bai taɓa jarumin annabta su ina fata mai shakhsiyar sa kawai da wannan mugun bai wuce ne masaucin sai har sai da annabi ya barki ya ga mala'iku guda biyu suka tattauna akan cewa waye wannan sai sai suka ga masu sai shi ne da bin bin asama shi ne wannan mugun sai to shi wannan ɗaru ta ɗin an gidan ɗan uwar babansa ita ce ƴar uwar shi wannan da bin bin asama kuma saboda Allah ya ga wannan akida a ce ta doso haka daga wancan guri a ce kuma ta shi hadin musulunci a ce Allah ya ce ta gani haka ya ce ba haka ibn kafir ya kawo a cikin kitabun su bidaya wani ha haka ya kawo wannan sunanin nasu daga wani wani ya ce daga wani wani ya ce daga wani karshen ta zuwa ga wancan bayan kuma Allah mutum ya sarki ya samu dace Allah ya ce fasara an shawo fitratin ta'atil min al-yahudi sai ya kasance farkon tunani na kowane sunan Allah da sunan ya samo asali ne daga Yahudawa. If anna jahaman wa man sabaqahu qad tatalammahu ala yahud. Wala ce saboda shi wannan jaham da sabuwa din da wanda ya gabace shi za ku ga sun yi dalibta ne sun yi almajiranta ne a wajen Yahudawa. Lidalika a cikin wannan bukuwa ke da suka suka shigar da cikin abin musulunci. انتشرت هذه الفكرة سنسيش ومن النتيجة من الأهواء في القرن الثاني أتكن قرن زعامة واسل بن عطاء الشوغبنتي الزاورنتي نواسل بن عطاء شي نواسل بن عطاء إذا لم يكن شيء وجزة في بيت أمسكو شي كما شي ولي أسسا متزلة وجزة في بيت أمسكو شي فرق ولي فار أسسا أكيد cewa ba za ka ce Allah yana da kowane irin suna ba ba za ka ce Allah yana da kowace irin siffa ba wannan mutane wanda suka tafi akan su sune jahiliya da wanda suka gabace su sannan sai na biyu sune mu'tazila sune magoya bayan wasil ibn Ata su kuma waɗannan sun tafi akan tabbatarwa da Allah sunayensa amma sun kuma kuma daga sun kuma ina ba ta su sun ɗan sassauta kuma su waɗancan ba suna ba su su kuma waɗannan sun yadda da sunaye ar-rahmanu ar-rahim al-qudus sun yadda Allah yana da sunaye amma sun ba ba ba su yadda ko ɗaya ba su tabbata ba duk wata sun ba da kasan Allah ya hatta irin su al-ilm al-kalam ko waɗanda ba su yadda Allah yana yin su ba su yadda ba shi sa kamar yadda na gaya muku zamakhshari ya kai ya kawo a cikin littafin sa kashaf tafsirinsa dan ya ga ya kore Allah bai yi magana da annabi Musa ba ina fata mun fahimta wa kallama Allah Musa taklima ya kore bai yadda ba saboda su kuma wata siffa tunda magana ai siffa ce ko ba sai dai Allah ya magana da annabi Musa to wannan shine ita ce aqida ta biyu sai aqida ta uku ita ce aqidar asha'ira ta farko aqidar asha'ira wanda ake cewa ash'ariya wanda galibi ita ake karantawa a nan ita ake karantawa galibi da tudu ita ake karantawa a ƙasar Hausa ita ce aqida ta uku shi kuma ta afku ne a sakamakon abu hasan al-ash'ari abu hasan al-ash'ari ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na addinin musulunci an haife shi a shekara ta 360 ya mutu a shekara ta 324 wato shi abu hasan al-ash'ari abin da ya faru shi ne ya taso ya tsinci kansa ne ya rayu a ƙarƙashin mijin mahaifiyarsa mijin mahaifiyarsa shi ne abu aliyu al-jabbari shi kuma babban malami ne daga cikin malaman mutum an fahimta mahaifin mahaifinsa wanda yake abin da mahaifinsa mijin babarsa a hannunsa ya taso a hannunsa ya rena shi ya rena shi shi ya koya masa karatu babban malamin mutum jilali saboda haka ya taso a wajensa shi sa babu abin da ya koya na karatu musamman akida sai mutum jilanci abin mamaki sai dai shekara arba'in shekara arba'in yana yana mutunci shi abu sanin a shekara arba'in yana mutunci har sai da ya karatu sosai ya tumbata to shi da kan sai fara gane cewa wannan lamari na mutunci akwai bankaura a cikin sa ne akwai bankaura a cikin sa saboda abubuwan da suke shafi ilimin kalam kawai zan cika ne za a kawo maka haka ne a nuna maka kuma ba ka kasa gane shi da kansa sai fara shiga cikin rudani wata rana ya ya kwanta sai mafarki da annabi tsira da aminci su fara tabbata a gare shi me da zo a cikin bidaya wani hali don haka annabi tsira da aminci su fara tabbata a gare shi ya gaya masa cewa ya tabbata a kan akida ahlus sunna wal jamaa to bayan ya tashi shi wannan mutum mai da tasa sai same sai masa wasu tambayoyi akan kudura tambayoyin da ya masa kuma sai ya kasa bashi amsa da tsarshiya ya kasa amsa masa tambayoyi wanda dalilin shi yasa sai ya je ya hau kan bari ya ga mutane da yau shi ya ya bar mutunci sai kuma ne shi ne karan farko sai ya kuma nasha'a aqida ta ash'ariyyanci farkon lamarin farkon lamarin yadda ya fara shi ne ya tabbatar da Allah sunayensa gaba daya sannan sai ya tabbatar da Allah wasu daga cikin sifofinsa Allah ya samu dukkan ma'ana wannan shine farkon al'amarin shi sa za ku ga shi farkon al'amarin nasa gaba ɗaya tauhidi da yake galibi shi aka ɗauka ake yi kuma sifofi guda bakwai kawai kan kuka tabbatar da Allah da yake daga cikin su akwai siffa al-hayatu al-ilmu al-qudratu al-iradatu as-samu al-basaru al-kalamu guda bakwai kun kawo ga duka wannan abin da ake ce musu a cikin kawai siya na yawwa ma'ani da ma'ana guda da siya da sai za mu ga abu ɗaya za mu ga da suna ake tuttuya su kuma aka ce al'ilmu sai a ce aliman ba haka ba ne al-qudrat qadiran al-iradatu wa muridan ina ba ta mutum shi ne amma sifatul khabariya bai yadda da su ba a lokacin me sifatul khabariya ne kamar yawan kan sarki yana da hannu Allah ne da akan al'arshi Allah yana da kafa Allah yana da fuska duk ba sai da lauri duk abin da yake siffa ce irin da na ce su kwance kafin ya dawo ta mutu ta biyu kamar yadda na gama ita ce wacce ya mutu a kanta ita ce irin ta annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi da sabbin ita ko can ita ce wasu siffofi kadai ake tabbatarwa ba su da guda bakwai duk wanda ba su ba sai akwai to kun ga abu ne da yake ya rabu gida uku waɗannan guda uku gaba ɗaya ba sa kan abin da yake shi ne abin da yake daidai shi ne abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kai da shi da sabansa shi ne tabbatar wa da Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya tabbatar wa da kansa da kuma kore masa duk abin da ya kore wa kansa ba tare da ka kamanta ka ko ka siffanta Allah ya samu dace Allah ya ce thumma tafarra'at anhum firaqun kafira sannan daga waɗannan ne jahamiya mutazila daga su ne aka samu kungiyoyi masu yawa sun warwatsu wa hum ma baina mukilli wa mukbir daga cikin su akwai wanda suke karantawa akwai wanda suke yawaitawa wajen korewar ko kuma tawi daga cikin akwai wanda suke korewa da yawa daga cikin akwai wanda kuma suke korewa kan kowane akwai yadda ya binci abin fit ta'awili wa ta'awili wajen ta'awili sunayen Allah da sifofinsa da kuma korewa ila wa min hada mala yace har zuwa yau din da yake rubuta ta hudu da kuma kuma da yau gane cewa farkon bata da aka fara samu akan abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa ya samu asali ne daga wa daga su jahamu daga su jahamu da sabon su ne suka yaɗa shi su aban bin sam'an da daru da su babu wanda ya san su amma da sun yi abin da ta karkashin ƙasa amma jahamu ne shi ne wanda ya fara yaɗa abin da ya san su jihadi ma an san shi amma ba irin san da ake su jahamu sai da daga nan abin ya fara samu asali su suka fara kawo cewa Allah subhanahu wataala bai daidaita akan al'arshi ba Allah madaukakin sarki baya magana Allah baya kaza su kuma wasu daga cikin asha'ira da ƙarshe da suka waɗancan cewa suke Allah bai daidaita a ƙarshe Allah baya komi a Allah yana komi su kuma wasu daga cikin asha'ira da mati da mati dukiya sai suka ce ai Allah madaukakin sarki baya komi an fahimta Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya ƙasa baya sama baya can baya nan za su suka kora Allah gaba ɗaya gaba ɗaya su suka kora Allah gaba ɗaya duk waɗannan aƙidu da suke ba da na arziki na kuma za a yi duka karkaɗe a kwakwalwa daga daga su a tabbata a kan kuɗin arziki na amma ba ke da tabbatacciya wallahi bai kwanci aka yi ta mata arziki na ba za ka tsaya kana ɓata tunaninka ba kana gurɓata tunaninka da abin da ba shi da duk abin da Allah ya faɗa ko shi ne ka yarda ka aminta da shi amma kada ka manta shi kenan mutum ya riga ya tsira Allah subhanahu wataala ya dace da mu Allah ya ce wa qad banaw ma zahabu ilayhi min at-ta'dil hakika sun gina abin da suka tafi akan sa ne na kore wa Allah subhanahu wa ta'awuli da kuma ta'awuli subhanahu ala aslin batil akan wani asalin batacce asalu min indi anfusihim wanda suka samar da asalin su akan kansu ba su alƙur'ani suka same shi ba ba a cikin hadisi su suka ga dama suka zauna suka kirkiri kayan su wani irin asali ne fa qalu malaji sai suka ce hadhihi sifatu hiya sifatu al-ajsam wato tunani ne kawai da shi kake karasa mutum a zuciya cewa waɗannan fa siffofi da muke ambata ce hannu ce fuska siffofi ne na jiki ba za ta yi a ce ga hannu ga fuska misali ga kafa a ce kuma babu jiki ba ina ba ta fahimta to zuciya sai ta gamsa musu cewa ai siffofi ne na jiki tunda siffofi ne na jiki fa yalzimu min ithbatiha an yakuna Allah an yakuna Allah jisman an yakuna Allah jisman to zai da zince mu idan muke kokarin tabbatar da Allah hannu ko fuska ko abin da ya kama da haka sai mun rai cewa fa Allah jiki ina fatan mun da haka suka rai a cikin kokolonsu sai mun rai cewa Allah jiki ne sannan sai mu ce masa yana da hannu ba ka ba kun da a ce akwai fuska akwai kaza sannan kuma ba babu babu da jiki malai ce haza mashahu balali ukuri wannan shine farkon tunanin da suka fara yi wanda ya bata musu da tunanin su lam yafahu lam yafahu min sifati Allah illa ma fahamu min khasa'is sifati makhluqin ba su fahimci komai ba daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki abin da suka iya fahimta daga cikin keɓance keɓance na cikin ɗan adam ɗan adam yana da hannu yana da kafa yana da ciki yana da kaza to da an faɗi wani abu irinsa kawai sai su kawo ɗan adam sai su kawo ɗan adam to farko abin da suka fara yawa a ransu cewa idan muka ce hannu to bari kamanta Allah da farin da sarki da ɗan adam kuma sun sai da suka fara kamanta wa abin da shi da abin da malaki so ce قال يجي فشبه الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه كرم فرقه سيدة سكفارة كما انت ألا مدى من سنة إذا هذه الجنسة ساكما كر آيوس نقر نادى سكفاري ساكما كر جانوس نقر نادى سكفاري ثم أبطلوه من صفات الكمال سنة سيسك أبطلوه بس قولي ألا مدى من سنة إذا سكفر من سنة لسكة شيء إذا ما تشاء الله أنا نعم أنا كما تشاء الله أنا كما سكفارة كما تشاء كرم فرقه sai suka ce to kore hannu to da suka kore kuma sai suka kore wa Allah da sifarsa ta cika ne kamar da suka tsaye sai da suka fara korewa sai da suka fara tabbatarwa da Allah suka kamanta shi da halittunsa sai da kusa suka yi kokarin kore masa wani abu bala ya ce wa shabbahu bin naqisati wal jamadati wal ma'lumati wa shabbahu awwalan wa akbaru zaniya bala ya ce suka kamanta Allah madaukakin sarki da abubuwan da suka kewaye kararrun abubuwa da abubuwan ma da babu su gaba daya har ko sai da suka fara kamanta Allah wa abdalu zalika zaman ko sai suka kore shi wa shabbahu zalika bi kulli naqisin wa ma'dud sannan uku sai suka dawo sai suka kamanta shi da dukkanin abin da yake tauyayye ne da kuma abin da babu shi wanda shine abin da suka Allah ce fataru ma dalla alaihi alkitab wa sunna suka bar abinda alqur'ani da sunna suka tabbatar min ithbati ma wasafa Allah bihi nafsuhu tabbatar da abin da Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa da kansa wa wasafahu bi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da manzon tsira da abin tsara tabbata a gare shi ya siffanta shi da shi alama ya liku bi jalalihi wa azmatihi a bisa yadda ya dace da girman Allah subhanahu wataala da matsayinsa wa hadha huwa alladhi alaihi salaful umma wa wannan shine abin da magabata na gari suke kai kuma shine abin da shugabannin musulmi malamai suke da suke kai fa innahu su waɗannan malamai na magabata na gari asbatullah ma asbatahu li nafsihi sun tabbatar wa da Allah ne abin da ya tabbatar wa da kansa au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da manzon sun kira da abin sun tsara tabbata a gare shi ya tabbatar masa ibatan ila tambayi tabbatarwa ba tare da misaltawa ba wa tanzihan bila ta'til sannan kuma da tsarkake shi ba tare da sun koyi masa fa innal kalama fi sifati far'un an kalami fi dhati yahtadi haqqu malin ce saboda in dai zaka yi zance akan abin da ya shafi siffa to dole zance yana da alaka da da zati in dai zaka ce siffa to akwai zati saboda siffa tana nuna mai zati misali a ce wani yana da iska iri kaza yanayin jikinsa dogo ne ko gajere ne ko kaza ne kansa iri kaza ne da sauransu to wannan bayani akan siffar tasa me yake nuna yana da zaki ke ina fata mu fahimta kaga ta za ka kore wa Allah madaukakin sarki siffofi gaba ɗaya kuma ka ce yana da zaki kai kanka da zatin Allah ne kadai amma kada ka ce yana da sunaye ko siffofi ta za ka kai ba za ta yi mala yace فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون الله لله ذاتا la tashku zawat kamar da su waɗanda masu korewa Allah suna da sifofi suke tabbatar wa da Allah zati irin zatin da bai kama da kowanne irin zati ba ka ahlus sunna su ma malaman ahlus sunna ya kulu da zalika suna faɗar irin wannan magana da su waɗancan suke faɗa wa yusbituna ma wasafa Allah bi nafsihi sai da bambanci su kawai suna tabbatar wa da Allah ne abin da shi Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa da Allah da kansa da sifofi wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma abin da manzon sun jira da amince tsara tabbata a gare shi ya siffanta shi da shi min sifati kamalihi wa ruhu jalalihi daga cikin mala yace khilafan li ulaika al mu'attila sabanin waɗannan masu korewa Allah sunansa da sifofin sa alladina banau mazhabahum wanda suka gina matafiyar su mazhabin su ala hadha al asal asal al fasid akan wannan asali da yake na barna al mukhalif lil aql wanda yake ya saba wa koda malaka yin hankali wal naql da kuma nassi da yake na alqur'ani ko hadisi na annabi suna da amince su fara tabbata wannan shine karshen wannan a rubuta da malamin kulla don yi mana bayani game da asalin yadda mutane suka fara shiga cikin rikici game da sunan Allah da sunan Musa asali wannan mugun tunani cewa idan na ce Allah yana da abu kaza to ai kamar na kamanta shi da dan adam to wannan kawo wanda kai cewa ka kamanta shi da dan adam ko ba ka faɗa ba ka kamanta an fahimta amma idan ka ce Allah yana da kaza sai ka ce na yadda yana da kaza amma ba irin na kowa ba ne dan adam yana da shi eh amma ba irin dan adam bane kaza yana da shi eh amma ba irin na kaza bane shi kenan ka kun ga daga farko sai da suka fara kamantawa sannan sai suka ce ku bar su kore sai suka ce ku za mu ce hannu ba sai dai mu ce kudura sai dai mu ce kudura to kun ga sun kore wa Allah ne sun kofin sa na ciki sannan kuma daga baya sai suka kore kamanta Allah da abubuwan da suke nan da nan tawaya nan na kasa a ce Allah madaukakin sarki yana ko ina ko baya ko ina gwamnati faɗi ne wa Allah da gwamnati Allah da gwamnati baya ko wannan daidai yake da kora Allah ma gaba daya cewa kuma Allah yana ko ina wannan shine fa asalin aqidar wanda suke cewa komai Allah ne wannan shi suke fakewa da shi cewa idan na cewa komai Allah ne